أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauran mu na kusa da na nisa ina muku sallama in ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin alburda na al-imam Muhammad ibn Sa'idin al-Busiri radiyallahu anhu wanda kuma a yau shine halkan mu ta bakwai halkan mu da shida kuma za mu tashi a cikin fasali na shida a cikin wannan littafi wanda al-Imam al-Busiri yake cewa al-faslu sadisu fasali na shida fi sharfil Qur'ani a cikin daukaka al-Qur'ani wa madahihi da yabon shi ma'ana wannan fasali zai magana kan abin da ya shafi daukaka ta al-Qur'ani da kuma yabon shi al-Qur'ani din mai girma wanda Allah madaukakin sarki ya sabakar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine yake cewa da'ani wa wasfi ayatin lahu zaharat zuhura naril qiralalan ala alami ya ce da'ani barni wa wasfi ayatin da sifanta ayoyi lahu zaharar da sun ka bayyana gare shi manzo Allah sallama zuhuru naril qira irin bayyanar watan wutar sabkar da bako lailan da daddare ala alami a bisa dogon dutsi ma'ana shine yana cewa da'ani ka barni wa wasfiya da kuma sifantawa ta ga ayatin ayoyin alkur'ani waɗanda suke lahu zahar sun ka bayyana ma'ana zaharar lahu suka bayyana ma'ana aka saukar da suke nan ga manzo Allah sallama wai ma'ana yana cewa ka bari banni bari in sifanta waɗannan ayoyi waɗanda Allah madaukakin sarki ya bayyana da su ya saukar da su ga manzon Allah sallama shine da ani ka barni wa wasfi ayatin da sifanta ayoyi zaharar da sun ka bayyana lahu ga manzo Allah sallama zuhura naril qira zuhuru na rikira irin bayyanar wutar nan ta bako lailan daddare ala alami a bisa dogon dutse wanda zai iya dauka na farko misali akwai ana cewa akwai wanda suna da al'ada a lokacin su larabawa na idan a dare ana kunna wuta a saman dutse haka wanda wai abin da yasa ake kunna ta idan bako ya zo irin wanda yake mawadaci mai taimako kenan ya kai wannan abun wani in bako ya zo da ya hangi wannan wuta din to ya zo wurin zai samu abin da za a saukar da shi abinci da sauran abubuwa ta na lura ta matsayin shi na bako wanda za a taimaka mashi to shi ne yake nufin da cewa irin bayyana wuta nan ta bako ta saukar da bako kuma an sani kuma bayan wannan ma su ma kansu bako din a lokacin baya kasan yana cikin halin tafiya dare yayi mai in zai kwana ga wuri yana dan kunna wuta haka shi ma don a san cewa akwai mutum wurin kaga a lokacin da suke da zaman lafiya kenan amma kaga mu a yanzu kaga ba haka ba mutum bai ma son a san yana gauri din to muna fatan Allah ya kama zaman lafiya da kwanciyar hankali dukkan matsalolin da na tsaro da suka dame mu a ƙasar nan tamu Najeriya da duniya baki daya ƙasashe na musulmi muna fatan ubangiji Allah ya yi mana wannan musiba Allah ya kama zaman lafiya da kwanciyar hankali alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine gisha zuhuru na rikira irin bayyana wata nan ta saukar da bako lailan da dare ala alami a bisa ga dogon dutse da aka kunna ta din yace fa durru yazdadu husnan wa hawa muntazimun walaisa yankusu qadran ghayra muntazimi yace fadduru ka sani wa lu'ulu yanzu yana son ya dan bayar da wani misali ne yake cewa shi lu'ulu yazdadu husnan yana ƙara kyau wa hawa muntazimun alhali lokacin da yake tsari sannan kuma walaisa yankusu qadran bai kasance yana rage daraja ba ghayra ghayra muntazimi a lokacin da yake ba tsari din ba wai ma'ana yana son ya gwada maka shi kamar wanda ka san lu'ulu ko a tsara shi kar a tsara shi da yana da kima yana da daraja to haka shi ma alkur'ani a kowane lokaci ayoyin shi suna dauke da daraja da daukaka madaukakiya ba karama ba to shi yasa ba da misali da shi lu'ulu din tunda shi mutane suka sani suka san kima ce da daraja ta to sai ba da misali da shi domin hankali ya kama yanda ka san lu'ulu ko a tsara shi ko ma gar a tsara din zaka ganshi da kyau da kawatarwa da kuma daraja yana da kima duk sanda za a cewa a za a ganshi yana da tsada sosai da gaske to haka ayoyin alkur'ani suke suma suna da kima da daraja a kowane lokaci babu wani yanayi ko wani lokaci wanda za a cewa ayoyin alkur'ani ba su da daraja shine ma'anar faddurru lu'lu'u yazdadu husna yana ƙara kyau wa hawa muntazimun lokacin shi yana tsare walaysa yanqusu qadaran kuma bai kasance yana rage daraja ba ghayra muntazimi a lokacin da yake ba tsari din ba yace fa mata dawulu amanil madihi ila ma fihi min karamil akhlaqi wa shiyami yace to ka sani shi ayoyin alqur'ani fa fa mata dawulu amalul madihi sai ka ce amalul amalul madihi gurace guracen mai yabo ila ma fihi zuwa ga abinda duk a cikin alqur'ani min karamil akhlaqi na manya manyan dabi'u ma shi min karamil akhlaqi na manya manyan halaye wa shiyami da dabi'u to fa mata dawulu wannan gurin nan bai iya wadatawa da komai wai ma'ana mai yabo ga alkur'ani ya ce sun yaka sai ya yabi alkur'ani gaba ɗaya irin yabon da ya dace da matsayin shi ya zama zai yabe shi duka gaba ɗaya duk irin yabon da ya kamata a ce ya yi shi to duk wanda yake da irin wannan gurin wannan gurin nashi ba zai iya tabbata haka nan ba sai dai ya bakin abin da ya ka iyawa bakin abin da ya yaba amma dai ka ce za ka iya yaban qur'ani duk duka baki ɗaya ka kore malin ma'ana na yabo ne wanda za a cewa duk kalar yabon da adiri a ce ka mai ka mashi to shine ka nufin cewa ai ina wannan abun ai bai amfana ba ma'ana baka iya baka iya wannan yaban alqur'ani duk iya yaban da ya kamata kamar yadda ka samu yabo na manzo Allah sallama ba za ka iya cewa ka kole duk iya kai yaban manzo Allah duk abin da addini a faɗi na yaban manzo Allah sallama ka ce duk ka kole shi ba to shine yake manufin shi ma alqur'ani haka yake shine ma'anar amalul madihi yabon watan gurin mai yabo fa mata dawulu ba ta iya wadatarwa ila ma fihi zuwa ga yabon duk abin da a cikin shi alkur'ani min karamin akhlaqi na na manya manyan halaye wa shi da kuma dabi'u ko kace talodi tada to ana shi da haka da Hausa sai ce ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mawsuf bil qidami yace ayatu haqqin shi alkur'anin nan ayoyi ne na gaskiya waɗanda suke muhdathatun sabkakku ne ma'ana abun sabkarwa ne minar rahmani daga Allah mai rahama kuma su ayoyin na alkur'ani qadimatun dadaddu ne su tuntuni ba sababbi bane kuma sifatul mausufi sifa ce ta abun sifantawa bil qidami da gabatuwa shine Allah madaukin sarki abin da yake nufi shine wato ayatu haqqin ayoyin ayoyi ne wanda suke na gaskiya shi alkur'ani na shine ayatu haqqin ayoyin alkur'ani na wanda suke na gaskiya ayoyi na gaskiya wanda muhdathatun kuma watan abun sabkarwa ne minar rahman daga Allah mai rahama ma'ana muhdatha kar mutum ya dauka kamar abin da ake nufi na kaguwa ne na kirkirwa ba na kirkirwa ne na kaguwa ba na bid'a ba a sabkarwa tunda kaga alqur'ani ma ai wannan kalmar ta mu da satin ta zo din da da ma'anar saukar da alqur'ani ko ina jin a cikin su ta shuara ne ko akwai inda yake fada cewa a wa mata ta min ayatin min ayati rabbihim can inda ke shan muhdathin illa kanu an hamurdin innan muhdathin innan to kaga sabkarwa ake nufi wurin to shine ayatu haqqi minar rahmani muhdathatun abu sabakarwa ce minar rahmani ga Allah mai rahama Allah ne saukar da suwa shi wadannan alqur'ani din sai ce kuma qadimatun su wadannan ayoyin alqur'ani da daddu ne ba wai kakka dauka ai sabbi ne suwa yanzu Allah bada jirge kago su ya fada a ko alama abin da yasa ya ce kuma qadimatun da daddu ne sai ce saboda su ayoyin nan sifatul mausufi sifa ce ta wani abun sifantawa bil qidami da gabatuwa wai wanda baya da farko shine Allah subhanahu wataala tunda ko kaga shi alqur'ani sifar Allah ce kaga ba zai taba yiwa ko a ce fararre ne shi yanzu aka fare shi ba ko tunda sifar Allah gaba ɗaya babu fararre a cikin ta dukan ta da dadu ne tuntuni duk wannan mai bayani akan alkirma din nan ko tun farkon karatun mu na qawaidi to sannan ya ci gaba da cewa lam taqatarin bi zamanin wahaya tuhbiruna anil ma'ad wa an adin wa an irami yace sai ga waɗannan ayoyi na alqur'ani lam taqatarin bi zamanin ba su gwamu da wani zamani ba ma'ana ba su haɗu da wani zamani ba amma kuma sai kaga wahaya ta khubiru na tana ba mu labari adil ma'adi dangane da tashin alkiyama da za a yi abubuwan da za su faru wa an adin da kuma kabilan nan ta adawa wa an irami da kuma kabilan nan ta irama dukan su gaba ɗaya sai ka je na ba mu labari su wai ma'ana abin da yake nufi a lokacin da ake saukar da alƙur'anin ai akwai waɗansu zamunna waɗanda shi alƙur'anin ba wancan lokacin an ka saukar da shi ba a'a bayan waɗancan zamanin sun wuce ne an ka saukar da alkur'ani amma kuma da kuma wani zamanin wanda kuma bayan saukar da alkur'ani ne abin zai faru amma duk ga sai ga shi alkur'ani din duk yana ba mu labarin waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya tiriyan tiriyan waɗanda ga shi bai zamani da su ba amma ga shi yana ba mu labarin su to kaga inda ba saukar ba ne daga Allah madaukin sarki ba ai da haka ne bata faru din ba tunda shine kaga sai kaga kaga ga alkur'ani din ba watan ba zamanin da an kai adawa din nan da kuma su waɗannan ƙabilan ta irama ba lokacin da an kai su aka saukar alƙur'anin ba ko amma kaga sai ga alƙur'anin yana bada labarin su wa amma adun fa uliku birihin sa za a ga abin da an kai da su duka Allah bada labarin da irin halakawar da an kai musu haka nan su ma irama ko irama zatil imadi allati daga sunan dai da Allah yake ta bada labarin nasu to kaga dukan su gaba ɗaya ai ba zamanin da ake aka yi su aka saukar da alqur'ani ba kuma gashi yana bada labarin nasu sannan gaba ɗaya gaba ɗaya kuma ga alƙiyama tashi alƙiyama kaga tashi alƙiyama shi ma nan gaba ne za a yi ne ba a yi shi ba sai nan gaba amma kaga duk da haka nan sai gashi alqur'ani yana bada labarin abin da zai faru a tashi alƙiyama din ga abin da za a yi ga abin da za a yi to shi yasa ce lam taqatalin bi zamanin ayoyin alqur'anin ba su gwamu da wani zamani ba kuka ce ba su haɗu da zamani ba amma sai kaga wahaya shi alqur'anin nan ayoyin nan tukhbiruna tana ba mu labari anil ma'ad dangane tashi alkiyama abun da za su faru a cikin shi wa an adin da kuma kabilan nan ta adawa da aka yi wa an irami da kuma kabilan ta irama duka sai gashi alqur'ani na ba mu labarin su sannan ya ce damar ladaina fa faqad kullu mu'jizatin minan nabiyina iz ja'at wa lam tadumi yace damar ladaina wannan mu'jiza ta alqur'ani saboda abin da yasa duka kana magana saboda shi alqur'ani nan shine babbar mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa yace daman ladaina wannan ayoyin alqur'anin sun dawwama a wajen mu kuma fa faqar kullu mu'jizatin ta tsere ma dukkan wata mu'jiza minan nabiyina ta daga annabawan da an sun ka gabata domin waɗannan a mu'jizoji din ta annabawan sun ka gabata walam ta dumi bata dawwama ba izja'at lokacin da ayoyin alqur'ani sun ka zo ma'ana sai sun ka sauka kuma kana iya cewa wa fafaka kullum mujiz ta tsere ma dukkan wata mu'jiza minan nabiyina daga annabawa domin izja'at domin ita mu'jizar ta annabawan ta zo amma walam ta domi bata dawoma ba da manzo Allah sallama ya zo sai dai ya shafi ma'ana alqur'anin da ya zo sai shafe sauran littafai na su manzannin ma'ana abin da yake son da ya gwada mana nan shine wannan babbar mu'jiza ta alqur'ani ta manzo Allah sallama ta bashi alqur'ani da Allah ya yi ta tsere ma dukkan sauran mujizun annabawa domin in a wajen littafin ne shi alƙanin shi ne gaba daga sauran littafai baki ɗaya kuma duka da ya zo ya shafe duk shari'ar sauran annabawa duk wani littafin da aka saukar to alƙur'ani ya shafe shi yanzu alƙur'ani shine abin da ake aiki da shi ga waɗancan sauran littafan da suka gabata kuma yanzu ba su ake aiki da su ba yanzu alƙur'ani shine kuma har duniya ta kare abin da zai faru kenan shine ma'anar damat ladaina ayoyin alƙur'ani nan sun dawwama gare mu fafakar kuma sun tsere ma kullum mu'jizatin dukkan wata mu'jiza minan nabiyina daga annabawa domin walam tadumi ita mu'jizanan ta annabawa ko da ta fannin annabawan da an ka sauka walam tadumi ba su dawwama ba idza ja'at lokacin da ayoyin alqur'ani sun ka bayyana sai zama sun shafe su yace bayan wannan kuma muhakkamatun fa matub qina min shubahin lidhi shiqaqin wa matub gina min hakami yace muhakkamatun su ayoyin nan na alqur'ani abun kyautatawa ne fa matub qina min shubahin ba su barin duk wani watan rikici lizi shiƙaƙin ga ma'abucin saɓani ɗin su ne kafirai kenan sannan wa matub gina ba su neman su ayoyin alƙur'anin nan min hakami wani mai kyautata su abin da yake nufi shine wai ayoyin alƙur'anin nan muhakkamatun abun kyautatawa ne ko da suka zo daga wajen Allah madaukakin sarki sun kyautatu sun tsaru shine da zaka ji Allah na faɗa cewa kenan hukimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin alim kaji Allah yana cewa an kyautata ayoyin na alkur'ani to shi yasa yake cewa muhakkamatun abun kyautatawa ne ayoyin alkur'ani ne in ka kalle su zaka ga duk yanda ake bukata tsari da gwaninta na lalaci da duk wasu abubuwa sun cika cicici ba inda zaka gani na kasa ga alkur'ani shine muhakkamatun abun kyautatawa ne famatu qina min shubahin ba su barin duk wani rikici da zai shiga gama abucin sabani shine kafirai wa duk wani rikici wata shubha da kafirai suke kawowa kaza da kaza alkur'ani gaba ɗaya duk ya share waɗannan shubhatu din nasu bai raga komai ba ya bayanin komai tirin tirin tun daga shubhatu din su akan tashin alkiyama akan rashin imani da manzanni da sauran abuwaki daya duka alkur'ani ya yi bayani sannan wa matu gina su alkur'anin nan ayoyin nan ba su neman min hakami wani mai kyautata su wai a ce gashi wani aka jira ya zo ya yi ta haƙiƙi ya gyara ayoyin alkur'anin nan a alkur'ani gyararri ne yake tsaf babu wani abu ciki wanda za ka gani ba daidai ba ya ce kuma bayan wannan ma huribar kaɗu illa adamin harabin a adal a adi ilai hamur iya salami ya ce ma huribar kaɗu ba a taɓa yakarsu ba ko da ɗai su ayoyin nan alkur'ani face illa ada a adal a adi sai ka ce a adal a adi a adal a adi mafi gabar gaba face illa ada sai ya dawo min harabin daga barin wannan yakin na ayoyin alkur'ani din ilaiha ya dawo zuwa ga ayoyin na alkur'ani mulkiyar salami yana mai miƙa waya yana mai saran da kenan zuwa gare su wai ma'ana babu wani mutum wanda zai yaki ayoyin alkur'ani ya tsira gaba da su ba face wanda ya fi kowa gaba da ƙiyar din sai ka isko shi ƙarshe ya dawo ya bar wannan yaki din saboda me saboda bai da wani amfani ƙarshe sai ka isko ya musulunta ma ya miƙa waya kansu tunda kaga da yawa an sha waɗanda suke jayayya da alkur'anin amma kuma ƙarshe daga baya kaga sai su dawo su yi imani yanzu yanzu Abu Sufyana ko ai kaga suna daga cikin waɗanda aka gaba gaba wajen yaƙi da manzo Allah sallama da ayoyin alqur'ani ko amma kuma sai ga su daga baya suka dawo suka sallama suka miƙa waya in ba da waɗanda Allah ya kaddara ma rashin arziki na hal abada ba irin su Abu Jahal su kaɗai ne ba su dawo ba amma dai kaga suna nan da yawa mafi yawancin duka zaka isko su su Suhailu su wani Khalid bin Walid suwa suwa kaga zaka isko sun yi abubuwa sosai amma irin kai ka dauko tun daga sai na Umar din duka manyan sahabban nan amma sai ga su gaba da suka dawo suka mika wasu sun kai imani kuma suka yi kyautata imani mai kyau suka ayyuka na kwarai to shine ma'anar mahuri bar qaddu ba ta bayakar su ba ko da dai faci adal aadi wanda yake mafi gabar gaba gare su illa ada face sai ya dawo min harabin daga barin wannan yaki ilaiha ya dawo zuwa ga ayoyin alkur'ani mulkiyar salami yana mai miƙa watan waya zuwa gare su ya ce raddar balagatuha da awa mu'ariduha da awa mu'aridiha raddal ga yuri ya daljani an alhurumi ya ce balagatuha gwaninta alkur'ani raddat ta juyar da da'awa mu'aridiha da'awar mai fito na fito da ita raddal ga yuri irin juyar da hannun na mai kishi ya daljani ga hannun wanda zai taba an alhurami daga alfarmashi shine kamar matar shi ko kuma wata uwa ta shi ma'ana shine wayar gwaninta ta alkur'ani ta sadu wani wanda yake jaya da ita ya dawo ya fasa tunda kaga da yawa a yayin shaji a waɗanda suke jaya da alkur'ani suna cewa su ma suna kirkiro alkur'ani din su ta kirkiro larabcin da za su yi wai don su yi koyon alkur'ani amma kuma ƙarshe sai sun fara sai su ci karo da wata ayoyi na alkur'ani su ji gaba ɗaya shirme ne suka yi sai mutum ya fasa sai duk ya ta ya goge ya shafe duk abin da ya fasa din abin da ya yi din to wannan shi yasa kuka ji na ce karatun yana da yawan yalwa to amma ba mu so mu yawaita faɗaɗa shi kwarai saboda kar harakatun su yi mana yawa kwarai amma wannan insha Allah durar da Allah ya nuna muna muka fara karatu a cikin manyan littafai irin su ashifa da sauransu waɗanga abubuwan duk da muka karanta a nan wurin za a ji walwala su ɗaya bayan ɗaya a can insha Allah to shine yake cewa to irin kuma irin watan jiwayawa da mutum yake ya fasa irin yadda ka san wanda zai taɓa wani alfarma taka kamar mutumin da zai taɓa matarka misali ko wata ƴar uwa taka kaga ai kai kuma kaga shi kai mai tsananin kishi ne kai ai kaga zaka yi kokarin duk yanda zaka yi na juyo da wannan hannu nashi to shine ka nufin waye watan balagatuwa gwaninta ta alqur'ani raddat ta ju yadda da'awa mu'aridiha da'awar mai fito na fito da ita raddal gayuri irin juye wannan ta mai kishi ya daljani ga hannun wanda zai tabawa anil hurami daga alfarmashi shine mata ko yawa shi yace laha ma'anin kama wajal bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fi al-husn wal qiyam yace laha ma'anin ita ayoyin alkuranin lahama anin tana da ma'anuna masu kyau kamar wajen bahari kamar kumfan kogi fi madadin a cikin karuwa sannan wafo ka jauharihi kuma sama da lu'alu'an shi shi kogin filhusin a cikin kyau wal kiyame da kuma tsayuwa bisa ga daidai wai ma'ana ayoyin alkurani suna da ma'ana kamar yadda ka san kunhun kogi wajen daɗuwa kowane lokaci ma'anonin alkurani ƙara yawa suka yi tun da kana gani a kowane lokaci sabbin abubuwa suna faruwa a zamanance kuma malamai ana yin kokari ana zaƙulo gano su a cikin alkur'ani kaga ma'anoni ne kenan kamar wanda ka san kunhun kogi wajen karuwa kowane lokaci shine karuwar tasu kuma wajen kyau na ayoyin alkur'ani yace sama da sun fi lu'ul'un da ake fitarwa daga cikin shi wannan kogi din wajen kyau da kuma daidaituwa to ayoyin alkur'ani duk sun fi su shine laha ma'anin suna da ma'anoni kamar wajil bahari kamar kunhun kogi kamar ka ce teku kenan fi madadin a cikin karuwa wa fawqa jawhari kuma sama da lu'alu ayin na shi kogi din fil husn a cikin kyau wal qiyami da kuma daidaituwa yace fa ma tu'addu wala tuhsa ajaibuha wala tusamu ala al-ikthari bisami yace ajaibuha abubuwan mamaki na ayoyin alqur'ani fa ma tu'addu ba ta lissafuwa wala tuhsa ba ta kididdiguwa sannan kuma ayoyin alqur'ani nan wala tusamu ba a sifanta ta bisa ami da kosawa alal ikithari bisa ga yawan karantawa ma'ana shine wai abubuwan ban mamaki na alkur'ani kullum ba su karewa ba su da iyaka ba su da yawa kullum abubuwan ban mamaki na alkur'ani bayyanuwa suka yi sannan kuma yawan karanta su ba kajin ka gaji kaji ka kosa saboda kai gwani ne kai cikin alkur'ani ka yi sauka da yawa sai ka je kai dai alkur'ani yau ayoyin na duk ka ji sun tsufa gare ka sun zama kamar tsofaffi ka saba da su sai ka ji misali kamar duk ka gaji da su ba to alkur'ani saboda mu'jiza ta ba a gajiya da karanta shi in ka hai kowa gwanin ta cikin alkur'ani duk sadda ka ji ana karatun alkur'ani kuma sai ka ji qur'anin kamar yanzu an ka saukar da shi dan yake yana baka sha'awa to shine kuma to ajaibu ha abun mamakin shi fala tu addu bata lisafuwa wala tu husabata qididdiguwa wala tu samu ba a sifanta ta bisami da kosawa adad ikithari bisa ga yawan karantawa qarrar laha ainu qariha fa qultu lahu laqad zafirta bi hablillahi fatasimi yace ainu qariha idanuwan mai karanta ayoyin alkur'ani qarrat laha yace ta yi sanyi saboda karanta alkur'ani din ma'ana kamar kace ta samu natsuwa ni ko fa qultu lahu sai nace mashi aiko la qazzafirta haqiqa ka samu ka samu watan rabu bi hablillahi da samun igiyar Allah fa atasmi lalle ko kai riko da ita in fa atasmu bi hablillahi ko wa atasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu to shine yake nufin mutun ya rike ta abin da yake nufi wa duk mai karanta ayoyin alkur'ani yana samun natsuwa yana samun natsuwa a cikin karatun alkur'ani shi yasa in zaka samu damuwa a cikin wani hali in ka zama yawancin karatun alkur'ani to zaka samu watan yayi wa duk wannan bakin ciki take ciki ne inda zaka samu natsuwa ka samu kanka kwanciyar hankali wajen karatun alkur'ani ka mai kada hankalinka gare shi kana karantawa kana kula da haruffan da kake karanta da ma'anar abin da kake karanta in ka san ma'anar to zaka ji ka samu natsuwa a cikin duk wata damuwa da kake cikin ta sannan yake cewa shi yasa ne ku sai da ce ka aiko mai karatun alkurani ya samu rabo da riko da igiyar Allah na haka kai kokari ka riki kwarai da gaske shi ne ma'ana ainu qariha idanuwan mai karanta ta ayoyin alkuranin nan qarrallaha ta samu natsuwa ga karanta alkuranin ni ko fa qultu lahu sai nake ce mashi aiko la qazzafe ta haqiqa haqiqa ka samu rabo bi hablillahi da riko da igiyar Allah fa atasmi ka riki kwarai da gaske yace in ta tuluha khifatan min haddi nari laza a dafa ta harra laza min wadda hashabimi ya ce in ta tulwa in ka karanta ayoyin nan na alkur'ani khifatan saboda jin tsoro min harri nari laza daga zafin wucin nan na lafira ta laza to ka sanya lalle a dafa'ata ka kashi harra laza wannan zafin na laza ashabimi ya zama mai sanyi min wurdi ha saboda karanta wannan ayoyin alkur'ani wai idan kana karanta alkur'ani saboda neman Allah ya tsare ka daga sharrin kar ka shiga wutar lahira to lalle hakika wannan wuta ka kashe ta kan ba ka ba ita inda kana karanta alkur'ani nan da kyakkyawar niyya da neman wasan da girmamawa da kakashi alkur'ani da kuma imani mai kyau to hakika wannan wuta kana mai iman da alkur'ani nan da duk abin da ya kunsa kana kuma aikata abin da yake yi yake bada umarni kuma kana nisanta abin da ya hana to hakika ka kashe wannan wuta ta laza a ta zama mai sanyi gare ka shine in tatluha in ka karanta ta khifatan saboda jin tsoro min harri na laza daga zafin nan na wutar laza a dafa ta harra laza hakika ko ka kashe wannan wutar ta laza min shabimi ta zama mai sanyi min wurdiha saboda karanta wannan ayoyin alqur'ani yace ka anna hal haudu tabyaddu alwujuhu bihi min al-usati wa qad ja'uhu kal humami yace ka anna hal haudu wannan ayoyi na alkurani kamar wadda kasan tafke ne na alkawthara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zaka ga tafiyadul wujuhu bihi huskoki suna yin haske da shiya min al-usati na daga masu sabo wa qarja'u wadanda hakika suka zo mashi kalhumami suna bakin kirin kamar gawai wai ma'ana shine yana bada misali ne ce ayoyin alkurani kamar wadda kasan tafke ne na alkawthara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda an masu saban Allah waɗanda aka ƙona cikin wuta in aka fitar da su aka zo da su aka wanke su da wannan tabki na alkawsar na manzo Allah sallama ai kaga za su yi haske su yi fari kwal kuskokin nasu da su yi haske duk da sun zama bakin kirin canda kamar gawai saboda ƙonuwa da wuta in an ka wanke su da wannan tabki na alkawsar to haka ne yake rufin shi ma mai saban Allah in ya zama ya dawo ya tubar ga saban Allah ya dawo ya ci gaba da karatun alkur'ani da kuma aiki da duk abin da alkur'ani ne ya bada umarni da nisantar abin da duk ya hana to shi ma haka zai a wanki mai zunuban shi dawo bari kwal a wajen Allah madaukin sarki shine ka anna hal haud kai ka ce ita kamar tabkin alkausar ne tabyaddu wujuhu bihi wanda fuskoki suke haske da shiya min al-usati na daga masu sabo waɗanda wakar ja'u hakika sun zo mashi kalhamami kamar gawai saboda baki mana saboda konuwa to haka shi ma karatun alkur'ani yake samun haske yace wa kasira da wa kalmi zani ma'adilatan falqis min ghairi hafin nasi lam yakumi yace ayoyin nan na alkur'ani wa kasiradi kamar siradi suke wakal mizani kuma kamar sikelin na awal ladan mutane ma'adilatan wajen daidaituwa da kuma adalci don haka falqisu adalci min gairi ha daga wani tawi na alqur'ani to lam yakumi ba zai tabbata ba fafin nasu a cikin mutane abin da yake nufi shi ma ya bada misali ne yake cewa su ayoyin na alqur'ani wajen adalci da hukunci na adalci wanda babu zalunci ciki to kamar yadda kasan sirati ne kamar wanda kasan watan abun nan kuma abin da yake nufi da siratin nan ma'ana wai hanya kuma mai daidaiciya ba wai sirri wancan na tsallaka da lahira ba abin da yake nufi wato shine hanya ta addinin musulunci wanda Allah fiyayye ba karkacewa ko kadan to alqur'anin nan yanda ka san haka yake kamar siratin nan hanyar nan ta alqur'ani ta addinin musulunci kuma kamar yanda ka san watan sikeli na au na ladan mutun a lahira ka san ai wannan sikeli din ai kaga yana ahadilci ba ya zalunta kowa to shi ne yake nufin alkur'ani haka yake shi ma da adalci da daidaituwa babu zalunci a cikin shi kuma ya ce shi alkur'anin nan watan duk wani hukunci wanda za a riƙa yi to matukar dai ba da ayoyin alkur'ani an kai shi ba to wannan hukunci ba bai da cikakken adalci ba adalci ciki ne cikakke ne adalci bai zai tabbata tsayayye ba ɗari bisa ɗari ba in ba da hukunci da ayoyin alkur'ani ba to shine wa kasirati kamar da kasan hanya ce ta addinin musulunci wa kalmi zani kuma kamar yadda kasan sikeli ne shi alayoyin na alkur'ani ma'adalatin a wajen ahadalci da daidaituwa alqisdu saboda kaga shi addinin abin da yasa ce wajen daidaituwa muka ce wajen daidaituwa din ko kuma wajen adalci saboda ai kaga an ka ce as-sirat hanya ta addinin musulunci kaga bisa ga daidai take mizani kuma na awo shi kuma saboda adalci shi kuma kaga gare shi to shine ma'adalatan a wajen adalci da kuma daidaituwa don haka falkis do adalci min gairi har daga wani ta ita ayoyin alqur'ani lam yaqumi ba zai tabbata ba fil nas a cikin mutane la ta'jaban li hasudir raha yunkiruha tajahulan wa huwa ainul haziqil fahimi yace kuma ka sani la ta'jaban garka yi mamaki li hasudin saboda wani mai hasada ga ayoyin na alkur'ani raha wanda ya zamo yunkiru ha yana musu ayoyin na alkur'ani tajahulan saboda tsananin jahilci saboda bai san ayoyin alkur'ani ba kuma alhali shi wannan mutumin wahawa ainul haziki shi a hakikan aini ne wani mutum wanda yake mai matukar hazaka wal fahmi da kuma fahimta ma'ana shi ne garka yi mamaki don kaga wani mutum ya waye gari yana hasada yana musun ayoyin alkur'ani yakin imani da suwa kuma alhali wannan mutumin mutum ne mai fahimta da hazaka da ganewa amma gashi bai iman da alkurani ba kaga yanzu misali kamar irin turawa ko ai kaga mutane ne masu fahimta da hazaka tun daga suna suna zakule abubuwa na kere-kere na fasaha da komi amma kuma sai kaga da yawa mafi yawa kuma ba imani cikin su ba su yarda da alkurani ba to shine ma rubutu yake cewa kai mamaki don kaga haka nan saboda ita shida ta Allah shida ma komi hazaka ka da fahimta taka in bai sa maka haske na ka fahimci wannan alkurani da kuma abubuwan da a ciki ne ba ba yanda za a yi to ka kai iman da shi shine ma'anar la ta'jaban kar kai mamaki li hasudin ga mai hasada raha da ya zamo yunkiruha yana musu ayoyin alqur'ani tajahulan saboda jahilci da aggare shi na na ayoyin alqur'anin bai san su ba don komi ilimin ka amma in baka san abu ba to wannan abin da baka sani wa jahili ne kake to shi yasa komi fahimta da da kuma ilimi da su turawa dinnan ne tunda inda ba san alqur'ani to jahilai suke bangaren alqur'ani nan wato shine tajahulan saboda jahilci wa hawa kuma alhali shi wannan mutumin ainul haziki ainin mai hazaka ne shi kuma alfahimi ko mai fahimta ne shiya to ga kai mamaki don kagan shi kafirci yace abin da ya sako saboda qattun kirul ayn daw ash-shamsi daw ash-shamsi min ramadin wa yunkiru famul da'mal ma'i min saqami yace saboda qattun kirul ayn haqiqa ijiya tana musun daw ash-shamsi hasken rana min ramadin saboda yana da gaita wannan ijiya din wayan kirul famu kuma da yawa baki yana musun da'amal ma'i dandanon ruwa min saqami saboda rashin lafiya wai ma'ana abin da yasa yace da yawa sai ya bada misali da hankali wanda zaka ganewa yace ai da yawa zaka ga ijiya sai tana musu rana ba saboda ita bata taba ganin rana ba wato shine min rabin saboda rashin lafiyar da ta kamar makaho wanda baya gani ai kaga bai ganin rana to rana ce ba ta balle kaga rana ta fi komai zama bayyane ko amma kuma duk da haka gashi shi bai ganin ta saboda me saboda shi makaho ne to haka shi ma kafiri wanda Allah bai sa basira na fahimta ya gane ayoyin alkur'ani ba to komai ilimin shi komai fahimta ce a harkar duniya to matsayin kawai makaho yake kaka yi mamaki don da yawa ijiya tana musu ganin rana alhali kuma saboda ita ce ba rana ce ba ta ba ya ce kuma da yawa za ka ga baki yana musu ɗanɗanon ruwa in ya sha bejin ɗanɗanon su bejin daɗin su saboda mai saboda bai da lafiya kaga mutum bai lafiya da ruwa da abinci da wasu abubuwa ya ce bejin daɗin su sai dai ya ci kurum to shi yasa ba da wannan misali don ka gane don ka kai mamakin kaga kafirai na duniya turawa nan su ga ilimi na zamani na kirkire da mi da mi amma sun kasa fahimta alkurani sun kin imani da shi to shi yasa ce katun kirul ainu haqiqa ai ijiya tana rumu sun dau ash-shamsi hasken rana min ramadin saboda yana da aka wannan ijiya din ba ta ganin rana shine tana musun ganin ta kenan wa wayan kirul famu kuma haqiqa baki zaka ga yana musun da amal ma idan dan ruwa min sakami saboda rashin lafiyar da kare shi ya zama iyan lasa baya jin dadin su to wannan shine abinda wannan ƙarshen wannan fasali kuma za mu tsaya insha Allah sai mun sake dawowa za mu dauki za mu ci gaba muna fata inda muka yi daidai Allah ya karɓa mana kurakuran Allah ya fi muna alfalan manzon Allah sallallahu Allah ya ƙara nuna muna watan ganin girma da daraja na alkur'ani kuma ya bamu ikon yawan karatun alkur'ani a kowane lokaci alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin